إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani ya zo zai musulunta ka zo kana so ka musulunta kai ka amince ka shiga musulunci ko wani maka dole daga ina kake fataskum wani yanki a fataskum ha t junction to iyayenka sun san za ka musulunta to in ka musulunta me zai faru to kai kake so da kanka to bari zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu Allah ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله abinda kace ka yadda ka amince daga yau babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ka yadda da haka kace ka amince ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka me sunanka sunanka Mark to kana so a ci gaba da kiranka da wannan suna ko a canza ma wanne kake so ka zaɓi wanda kake so da kanka cikin sunan da kake ji na musulmi na'am ban ji ba an sa maka muhammad daga yau za a dinga kiranka muhammad kana ji ko to wanda ya musulunta kana karatu baka karatun boko kwata kwata a ƙauyen ku noma kuke yi ba a saka a karatun boko kwata kwata baka firamare ba baka firamare ba ka fara ka daina class 5 ka daina to yanzu dole ka ci gaba da karatu wanda ya musulunta dole ya ilimi na addini da na zamani wace sana'a kake yi sai da kankana to kana samun abin da za ka ci a wajen sai da kankana to to ba komai akwai 'yan kwamitinmu suna nan za su gaya maka ilmantar da kai abin da mutum yake in ya shigo musulunci sannan kuma za a yi ƙoƙarin a taimaka maka wajen kai ilimi kuma a tattauna da iyayenka cewa ka zo ka musulunta Allah ya ba mu dacewa yau muna sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo sha takwas ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da talatin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana a cikin waɗannan ayoyi dangane ga al'amarin annabi Ibrahim da kuma zuriyarsa. Allah ta'ala ya ce wa mayyar zabu an millati Ibrahima, babu wanda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim, illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa in ba wawa ba takarai ba dolo ba babu wanda zai ga addinin annabi ibrahim addini mai inganci addini daga allah addini mai sauki addini mai na gaskiya kuma ya kauce ma wannan addinin in ba takarai wawa dolo takarai su su sha sha sha ba wala qad istafainahu fid dunya Allah ya ce haƙiƙa mun zaɓi annabi Ibrahim a duniya eh kenan wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ya ce kuma haƙiƙa a lahira yana cikin nagartattu ‘yan aljanna na gaba-gaba id qala lahu rabbuhu aslim yayin da Allah ta'ala ya ce masa aslim ka miƙa wuya miƙa wuya kawai duk abin da nace kawai ka miƙa wuya qala sai ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga mahalicin talikai baki ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da yace ayi za a yi wa wasabiha ita wannan wato addini din na annabi Ibrahim Allah ya ce wa wasabiha Ibrahim annabi Ibrahim yayi wasicci ya yi wasicci ga ‘ya'yansa banihi ga ‘ya'yansa wa yaqubu haka nan annabi yaquba shi ma ya yi wasiya ga ‘ya'yansa ya ce ya baniya ya ku ‘ya'yana inna Allah hastafa da kuma dina hakika Allah ta'ala ya zaɓa muku addini fala ta mutunna kada ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi kuna masu miƙa wuya ga abin da Allah ya ce am kuntum shuhada'a Allah ce ko kuma kun kasance kuna halarce kuna nan kun zama shaida kuna halarce iz habara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub iz qala li banihi lokacin da yake ce ma 'ya'yansa yana cikin gadon mutuwa yake musu wasiya ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta wa bayan bana nan in na wuce wani addini za ku yi kuma wa za ku bautawa ya tambaye su ne don ya tabbatar ya musu wasiya da su tsaya akan daidai qalu ‘ya'yan annabi Yaƙub da ‘ya'yan annabi Ibrahim suka ce, Na abudu ilahaka, za mu bauta wa Allah mahaliccinka, wa ilaha aba'ika Ibrahima, kun za bauta Allah mahaliccin iyayenka suke gaya masu ‘ya'yan annabi Yaƙub su goma sha biyu na annabi Yusuf da ‘yan uwansa su goma sha ɗaya. Suka ce, Za mu bauta wa Allah mahaliccinka, mahaliccin iyayenka. iyayen naka su ne Ibrahima akwai annabi Ibrahim kakanka wa Isma'ila da annabi Isma'ila ammanka dan uwan mahaifinka annabi Ishaq wa Ishaqa da ko babanka annabi Ishaqa kun ga duk hukun an kira su iyaye da kaka da dan uwan uba da kuma wato uba duka an kira su wato an kira su iyaye ilahan wahidan ilahan wahidan shine Allah ta'ala makaɗaici shi kaɗai wanda ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da siffofinsa da zatinsa da ayyukansa wa nahnu lahu muslimun mu a gare shi masu miƙa wuya ne masu sallamawa ne masu yin suranda ne tilka ummatun Allah ce waccan da aka lissafo shine annabi Ibrahim da 'ya'yansa da annabi Yaquba da 'ya'yansa ummatun wata al'umma ce kad khalat ta riga ta wuce laha ma kasabat abinda ta aikata yana gare ta walakum ma kasabtu kuma abinda kuka aikata yana gare ku wala tusaluna kuma ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'malun da abinda suke aikatawa ba za su yi aiki ku a tambaye ku ba ba za ku yi aiki su a tambaye su ba لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كوا ذا تمديشني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كوا ذا أيكن سزا تمديشي waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana addinin musulunci shine addini tun tun farko shine addini yardajje karɓaɓɓe mai rijista tabbatacce yardajje a wajen Allah Allah ta'ala ce wa man yarzabu an kawo wannan farkon aya da siga tambaya amma kuma littaqarin ne wa tawbih wa man yarzabu wane ne zai ki domin kalmar rajiba takan zo da ma'ana biyu idan fi ya zo a gabanta tana nufin kauna idan an ya zo a gabanta tana nufin kiyayya in ka ce rajibtu fihi ina kansa rajibtu anhu ina kinsa abinda zai tantance ita rajiba ba a mata hukunci sai da harafin da ya zo a gabanta idan an mai ainun da nunin ya zo a gabanta to wannan abin kinsa ake idan fi ya zo a gabanta to wannan abin na so ne kamar rajiba an sunnati falaisa minni wanda ya kyamaci sunnata ba ni ba shi amma mace ya je aure zai ce mace rajibtu fiki ina son aure ki kagan kace rajibtu anki to kuma abu ya lalace in kace rajibtu fiki to abu ya gyaru kenan fihi fi da an ita take tantance ma'anar ita rajiba da Allah ta'ala yace wa man yargabu an tunda an tazo anan ya zama na ki kenan ko wa zai kyamaci kyama wa zai ki an millati Ibrahim wa zai ce baya son addinin annabi Ibrahim don fassara milla a can da matsayin addini walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sai ka ba addinin su al-kufru millatun wahidatu to da ka milla anan yana nufin wa zai ci addinin annabi Ibrahim illa in ka ko mutum ya ki addinin annabi Ibrahim face man safiha nafsahu wanda ya wawantar da kansa wawa domin safihi wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama kada ku bawa wawaye kada ku bawa waɗanda hankalinsu bai nuna ba kamar sakar karu shine ba shi yake cewa su su su sha sha sha sakare sun mai ruwa uku ko su su su sha sha sha kuma sakare to kaga kada a ɗauki dukiya a bashi duk da dukiyarsa ce amma hankalinsa bai kai ya iya sarrafa dukiya ba a cikin babin fikihu wanda bai iya kashe kuɗi ba bai iya neman kuɗi ba shi ake kira safihi idan mahaifinsa ya mutu ya ban masa dukiya to ba za a bashi dukiyar a hannunsa ba sai a samu wani mai hankali mai shekaru mai ilimi ya riƙe dukiyar sai a dinga bashi abinci ana bashi sutura har sai ya yi wayo ya dawo cikin hayyacinsa da hankalinsa an tabbatar an bashi kuɗi zai iya sarrafa su ta hanyar da ta dace to sai a ɗauki kuɗinsa a bashi to irin waɗannan sai Allah ya kira su wawaye to shi yasa kenan safihi shine wawa wanda bai da hankali cikakke shi yasa munafikai suke kiran musulmi wawaye anu'minu kama amana sufaha yanzu ma imani kamar yanda wawaye suka yi imani Allah ce ala innahu humus sufaha kai su ne wawaye musulmi ya za a ce masa wawa wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya imani da alkur'ani ya imani da musulunci yake sallah yake da gaskiya da amana da cika alkawari yake da tausayi yake girmama na sama yake tausayawa na ƙasa yake ba iyayensa haƙƙinsu ya san haƙƙin makoci da haƙƙin ƴan uwantaka da haƙƙin mata da haƙƙin ƴaƴa da haƙƙin makota da haƙƙin abokin zama ko ba musulmi ba da dabbobi da tsirrai wanda yake da wannan hankalin yake da wannan tunanin ka kalle shi ka ce masa fakarai ka ce masa wawa ka ce masu susu ka ce masa shashasha ai kaga ba a ce irin waɗannan mutanen da waɗannan siffofi da kamanni ba shi yasa Allah ya ce ala innahum humus sufaha sai Allah ya rama muminai yace kai su ne wawaye su ne sakarkaru ba musulmi ne sakarkaru ba kun ga akwai waɗanda suka ce annabin su inna lanaraka fi safahati kai muna ganin ka cikin sakarci قال يا قوم ليس بي سفاهة walakin ni rasulun min rabbil alamin yace ni ba sakare bane ba sususu bane ba shashasha bane a'a ni annabin Allah ne manzo ya kuma za a kira ni da wannan mummunan suna kun ga Allah ta'ala ce sai qulu sufaha'u minan nas wawaye sakarkaro daga cikin mutane waɗanda suke ba su imani da Allah ba su ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu ka halaka mu saboda abin da wawayenmu sakarkarinmu wato suka aikata kenan ashe safihi a nan da Allah ce babu wanda zai ki addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu milla Ibrahim wanda Allah ya ta kira a cikin alkur'ani cewa kowa ya rike hanya annabi Ibrahim har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi sai suka ce qulu wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ta'ala ce kul bal millata ibrahim hanifan kace za mu bi tafarkin annabi ibrahim ne za mu bi addinin sa wanda yake tsayayye akan gaskiya ko wanda ya kauce wa ƙarya ya bi gaskiya wani guda Allah ce fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina ku bi addini irin na annabi ibrahim wanda yake shine tsayayye shine daidaitacce shine miƙaƙƙe shi annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba wani gurin Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila wane ne ya fi kyautata addini kamar wanda ya sallama ya miƙa fuskarsa ga Allah kuma yana mai kyautatawa kuma ya bi addini irin na annabi Ibrahim wanda yake miƙaƙe kuma Allah ya riƙe Annabi Ibrahim a matsayin badadai kul innani hajani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikeen kace Allah ya shiryar da ni zuwa tafarki madaidaici shine addini miƙaƙe shine addinin Annabi Ibrahim wanda baya kan ƙarya wa ma kana min al mushrikeen wani gurin Annabi Yusuf yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi na kauce ma ko na yi watsi da addinin wasu mutane da basu imani da Allah ba a gaba sai ce wacce ba tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub sai ce na ba addinin iyayena shine annabi ibrahim da ɗansa annabi ishaqa da jikansa annabi yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakinna aktharan nas la yashkurun sai ce baya kamata gare mu mu haɗa Allah da abokin tarayya a cikin wani abu wannan falala ce ta Allah a kanmu da mutane sai dai mafi yawan mutane ba sa godiya Allah ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كوئنا الله سيتي وما كان من المشركين وانا ردي نيغ قنجي ويبدا أكو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين kenan waɗannan ƙungiyoyi guda uku da yahudanci da nasaranci da maguzanci ba addinin annabi ibrahim ba ne addinin annabi ibrahim shine musulunci millata abikum ibrahim huwa sammakum muslim huwa sammakum muslimina min qabl wa fi hadha addinin ku na gaskiya shine addinin annabi ibrahim wanda ya kira ku musulmi tun farko addinin ana kira masu bin sa musulmi zamanin annabi yusuf ai abin da ya faɗa kenan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin lokacin annabi yusuf sulaiman ne yace wa atuni muslimin la Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin da ta tashi musulunta mai tace wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin kaga kowane addini ta yake shi musulmi ne kowane addini ta yake shi musulmi ne a zamanin kowane annabi suna jingina kansu zuwa ga addinin musulunci to wannan shine addinin Ali Ibrahim da ka babu wanda zai watsi yayi kyama ya kibin addinin Ali Ibrahim sai wanda ya wawantar da kansa illa man saffaha nafsahu sai wanda ya sakartar da kansa ya wawantar da kansa ya kuma mai da kansa sakarai ya mai da kansa susu ya mai da kansa shashasha ko kuma illa man ahalaka nafsahu sai wanda ya halakar da kansa domin wanda mai da kansa wawa ai shi ne dai wanda ya halakar da kan nasa domin ga gaskiya ka kidi to ne rage maka in ba halaka ba ko illa man sabiha nafsu sai wanda ransa ta zamo takarai wato ba shi ba shi da daidai ko illa man jahila nafsahu falam yufakkir fiha sai wanda ya jahiltar da kansa waɗannan fassarori guda hudu da aka yi illa man safaha nafsahu illa man ahlaka nafsahu illa man safiha nafsuhu illa man jahila nafsuhu duka waɗannan wato ma'anonin suna komawa dai zuwa ga wanda ya kauce ma gaskiya da gangan ya ga gaskiya ya take ta ya ga shiriya ya watsi da ita ya kama shirme da shiririta da shirkuci bai tsaya akan daidai ba sai Allah ya ce wa laqad safainahu fid dunya shi annabi Ibrahim mun zabe shi a duniya wani irin zabi aka wa annabi Ibrahim gashi shan Allah ya ta gaya mana an zaɓi annabi Ibrahim a duniya wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin don wanda Allah ya masa take da kusan abu takwas a lokaci guda inna ibrahima kana ummatan Allah ya kira shi al'umma uban al'umma uban annabawa wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kun ga wannan zuriya ce mai albarka Zaka annabi Ibrahim Allah ta'ala ya zaɓe shi a duniya sai da ya sa dukkan annabawan da suka zo a bayansa wajen su goma sha bakwai duka daga zuriyarsa suka fito wa habna lahu ishaqa wa ya'quba nafila wa habna lahu ishaqa wa yaquba shi za su ce kamar ma yaquba ɗansa ne saboda ana cewa an faɗa yaquba jikansa ne dan ishaqa ne domin ya faɗa da kansa yace alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibari isma'ila wa ishaqa illa rabbi la sami'u du'a kuma da yazo wahabna lahu ishaqa sai yace wa yaquba nafilatan فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ذاك النبي يعقوب جيكا سني dan ɗansa ne shi yasa kuma annabi ya tabbatar da wannan yace wane ne mafi darajar mutane yace annabi yusufu annabi dan annabi dan annabi dan annabi annabi yusufu dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim annabi ibrahim annabin allah badadayin allah kun ga yadda silsila take saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake laqad istafaina fi dunya al istifa wato asalin sa daga safa ne yasfu sai aka gina shi ala wazni ifta'ala sai koma istafa wato ya zama cikakken zababbe inna Allah istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala al alamin wa salamun ala ibadihi allazina istafa amincin Allah ya tabbata akan zababbun bayi domin babu wata daraja da Allah zai ba dan adam wacce ta kai girman annabta annabawa manzanni mursalai su suka fi kowa daraja a wajen Allah da Allah ya tashi ba da daraja an aka baka annabi an baka kolkolin daraja in aka mai da kai mursali an ƙara maka daraja in aka mai da kai badadai an kure ka a daraja in aka mai da kai kuma wato gaba da badaɗayi shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka baka maqamul mahmud to an kure ka kuma domin kujera ce da mutum ɗaya ta ya tantance ta kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ta'ala ya zaɓe shi a duniya ya yi masa daraja ya sa annabka daga gidansa ta fito annabi Ishaqa sanan annabawan banu Isra'ila suka fito haka nan kuma annabi Isma'ila sanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fito wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ta'ala ce kuma a lahira yana cikin nagartattu shi nagartacce a lahira shine wanda zai shiga aljanna kai tsaye babu wani bincike nagarta kenan salaha wanda Allah ya bashi nagarta yana cikin alfa'izun masu rabauta masu shiga aljanna shine malam zajjabi yace as-salihu fil akhira al-faizu in an ce maka salihu a lahira to ana nufin ka gama cin rabo ka zama cikin waɗanda suka rabauta kun ga nan Allah ya bashi kyakkyawa a duniya ya bashi kyakkyawa a lahira wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim sai Allah ta'ala a yayin nan sai Allah ya ce masa aslim to me yasa aka ce masa aslim bayan musulmi ne idan kana musulmi aka ce ka musulunta me ake nufi kuma ana nufin ka dawwama akai kamar da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu ya ku masu imani ku imani idan kana da imani aka ce kai imani ana nufin ne ka dawwama a cikin imanin da haka nan ka iya tambaya ka ce sai aka ce annabi Ibrahim aslim ana nufin da ba musulmi bane sai daga ba aka ce masa aslim sannan ya musulunta malamai suka ce a'a in kana yin abu ai kamar muna sallah ne muna cewa ihdinas siratal mustaqim a to ai da muke cewa ihdinas siratal mustaqim ai da ma akai muke amma muna roƙon dawwama ne da tabbata har mu mutu muna kai don wani zai fara da tafarki mai kyau kuma daga baya sauka wani kuma ya fara da mummuna daga baya kuma ya hau kyakkyawa saboda haka in kana roƙon Allah ya dawwamar da kai akai har mutuwarka shine in kana kan gaskiya kace kuma Allah shiryar da mu gaskiya abinda kake nufi Allah ka tabbatar da mu akan wannan gaskiya har mu mutu muna kai shine ma'anan iz qala lahu rabbuhu aslim to sai ce aqala aslamtu bai ce aslamtu li rabbi ba sai ce aslamtu li rabbil alamin kaga abin an fada shi Allah yake to mai kauya me ko yace to na mi kauya sai ce aslamtu li rabbil alamin wato ya faɗaɗa abin kenan cewa na miƙa wuya ga Allah mahalicin talikai rububiyya amma kenan qala rahu rabbuhu rububiyya khassa li rabbil alamin rububiyya amma ya faɗaɗa abin iz qala lahu rabbuhu aslim to menene islam da aka ce miƙa wuya in an ce ka miƙa wuya ka miƙa wuya to ka zama musulmi shi yasa ake kiran wanda ya shiga addinin musulunci musulmi muslim min aslama yuslimu islam mu musulmi ana tsago sunayenmu ne daga ayyukanmu ayyukan da kake to daga za ke tsago sunanka muslim man aslama mu'min man amana muhsin man ahsana muttaqin man aqa to irin aikin ka ake tsago sunanka ko muqsit man aqtafa inna allaha yuhibbul muqsitin tawwab min at-ta'ib mutahhir min at-tahir ko inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin yuhibbu as-sabirina man sabara man sabara kaga hakuri daga ayyukanmu da siffofin ayyukan ake tsago sunayen masu aikata aikin saboda haka Allah ta'ala yake aka ce masa mai kawuya sallama musulunta rike addini kankan qala aslamtu li rabbil alamin yace na mi wuya ga Allah mahalicin talikai ar-rabbu shine al-khaliqul malikul mudabbir al-khaliqu al-maliku al-mudabbir allazi khalaqa wa malaka wa dabbara Allah shine yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi shi yake gudanar da komai shi yake komai a hannunsa yake da kashewa da rayawa da bayarwa da hanawa da kashewa da rayawa duka a hannun Allah subhanahu wata'ala suke to wanda ya cika waɗannan siffofin guda uku shi ake kira rabbu khalaqa to waye halitta kaga ba wanda ya cancanci a kira shi rabbu sai Allah domin ma'anar rabbu shine wanda ya halitta ya kirkiro halitta daga babu kenan ba wanda ya cancanta a kira shi rabbu sai Allah saboda cikin ma'anar rabbu shine wanda ya kirkiro halitta daga babu sannan wanda ya mallaki komai nasa ne waye sai ce komai da komai nasa ne babu shi sai Allah Allah kadai ne zai ce komai da komai nasa ne sannan almudabbir yana gudanar da waɗannan abubuwan da cin su da shan su da renan su da kula da su da halittar su ba wai halittar su kawai ya ajiye su ba a'a bayan ya halitte su kuma sai da irene su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su iska ya ba su ruwa kowace halitta ya tsara mata yadda za ta ran allazi asana kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah ta'ala komai da kashi na ya tsara shi kuma ya shirar da shi yadda zai tsaro to shine ma'anan rabbu al-khaliq al-malik al-mudabbir al-alamin kullu ma suwalla al-alam kullu ma suwalla duk abinda ba Allah ba sunansa alam alam duniyoyi kenan da aka sai a ce duniyar masu jan gindi kaga sai ka shigo macizai da su kaguwa da su waɗancan shanshani mai kafafuwa da yawa din nan da makamantansu duniyar masu jan gindi in ka ce duniyar masu kafa hudu to su ma duniyar su daban su ma a cikin su duniya duniya ce duniyar masu tashi sama su ma masu tashi sama dangi dangi ne iri iri tsuntsayen ma kabila kabila ne dangi dangi ne kala kala ne iri iri ne in ka ce duniyar masu rayuwa a cikin ruwa to ita ma wata duniyar ce in ka shiga cikin ta sai kaga abin mamaki in ka ce duniyar kwari to su ma kwarin iri iri ne in ka ce duniyar mala'iku su ma mala'ikun kala kala ne da mai fiffike biyu da mai uku da mai hurhudu su ma duniya iri iri ce in ka ce duniyar aljanu in ka shiga cikin aljanun su ma za ka same su kabila kabila musulmi da kafirai da fasikai da fajirai da ahlus sunna da yan bid'a ko ma akwai a cikin aljanu su ma wa anna minna salihuna wa minna dura zalik wa anna minal muslimuna wa minna alqasituna in an ce duniyar mutane to in ka shigo cikin mutanen su ma sai ka gansu kala kala baƙaƙe farare dogaye gajeru masu ƙiba sirara gajeru waye yare iri-iri kabilu iri-iri yare iri-iri yankin zama iri-iri duk su ma halittu ne duniya duniya an ka ce duniyar taurari su ma taurarin iri-iri ne duniyar rana duniyar wata duniyar taurari duniyar sama duniyar ƙasa duniyar ƙarƙashin ƙasa duniyar masu ƙwai duniyar masu haihuwa duniyar abin da ake ci duniyar abin da ba a ci duniyar tsirrai su ma tsirran iri-iri masu ‘ya'ya a ƙasa, masu ‘ya'ya a sama, wanda ake ci, da wanda ake sha, da wanda ake magani, da wanda dabbobi suke ci. Duk abin mamaki yana nan na Allah, shi yasa an ce alamina shine duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin kalman alamina. Amma kuma alaminan su ma hawa-hawa ne, kala-kala ne, iri-iri ne, da bambance-bambancen da Allah ya yi su. sai Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub wato annabi Ibrahim yayi wasiya biha kalman biha me ake nufi da biha sun ce biha yana nufin ita wannan iz qala lahu rabbuhu aslim din ko kuma biha yana koma kan milla milla ita wannan addinin ta annabi Ibrahim bayan yayi addinin kuma bai tsaya ba sai da ya dora ƴaƴansa ma akai kuma haka ake son uba ka ɗora ‘ya'yanka a kan musuluncin da ka yadda da shi, ka koya musu tarbiyya a kan addinin, ka rene su a kai, ka tarbiyyantar da su a kai kuma kai musu wasiya su riƙe musulunci da kyau. Shina Allah ce wa wasa biha akwai kira'an wa ausa biha wa wasa biha Ibrahimu annabi Ibrahim yayi wasiya biha da wannan milla din yana koma kan milla wato wannan addinin annabi Ibrahim ya tara ‘ya'yansa suwaye ƴaƴan annabi Ibrahim annabi Isma'ila da annabi Ishaqa wannan su ne shahararru in ba ko su ƴaƴansa mu mu san su ba domin shi ma da kansa biyun ya faɗa alhamdulillah alladhi wahaba li ala kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a kaga su ya faɗa biyu dan haka mu ma biyun zamu faɗa in ma yana da wasu ƴaƴan to Qur'ani bai faɗe su ba hadisi bai faɗe su ba waɗannan biyun su ne ƴaƴan annabi Ibrahim annabi Isma'ila wanda ta hanyarsa annabi Muhammad ya fito annabi Ishaqa wanda ta hannunsa annabi Yaqub ya fito shi kuma annabi Yaqub ya fi ƴaƴa goma sha biyu waɗannan goma sha biyu su ake kira banu Isra'ila ƴaƴan annabi Yaquba shi Isra'ila shine Yaqub annabi Yaqub shine Isra'ila kullu ta'am kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi kaga Isra'ilu yana nufin annabi Yaqub shine yahuda suka kwashi sunan suka yi fashin sa suka saba daular su sunan annabin Allah yasa in zaka zagi Isra'ila sai kai taka tsantsan kasar kake nufi ko annabin kaga kawo dama ba wanda zai faɗa haka yace annabin yake nufi ko yawa akwai sunan annabawa guda biyu da ba a sa da annabi Lutu da annabi Isra'ila yanzu aka fi aya guda biyu ka sawa ɗaya Lutu ka sawa ɗaya Isra'ila tab ta zai wannan an wato ya san ma abin da yake yi a to ne matsala wa inna lutan la min al mursalin ko annabi lut yana cikin manzannin Allah to amma aikin da mutanensa suke na luwadi sai aka dangana shi ake ake kiran suna annabin da suna aiki ake cewa lutu wane yana lutu kaga kuma sunan annabi ne sai ko ce yana aikin mutanen lutu sai ake cewa yana lutu to sai mutane suke ga kamar in ma ka sa sunan kamar ka ce ɗanka zai lutsu ne to kaga ai sunan annabi ne amma saboda mummunan aikin mutanensa sunan in ba a hadisi na taɓa jin wani an ce wai lutsu bin waye da wuya ka ji sunan zai a cikin al'umma ana sa lutsu ko ana sa isra'ila a zamanin sahabbai akwai wani mutum ne suna abu isra'ila amma yanzu ka sa ɗanka isra'ila Allah ya raya isra'ila kaga sai a ce to wannan da gani ba yahude ne duk ka rasa sunan da zaka sa sai isra'ila eh isra'ila annabi ne shi da yaqub duk yaqub isra'ila ne isra'ila kuma kalma ce mai kyau tana nufin bawan Allah amma sai yahuda suka yi kwacen sunan da suka kwaci kasan mutane sai kuma suka yi fashi biyu fashin kasa da fashin suna suka yi fashin sunan annabi suka sa wa sunan kasar da suka yi fashi to wannan yasa ba mai sa wa sunansa ko ya sa ɗansa Isra'ila tare da sunan annabi ne na Allah kuma ɗan annabi ma jikan annabi da haka Allah ta'ala yake wa yaqubu wa wasa biha ibrahim banihi an ibrahim ya yi wa ƴaƴansa wasiya sai ce wa yaqubu shi ma annabi yaqubu ya yi wa ƴaƴansa wasiya ba shi aidan ba saboda an san al-asfi fidil mughayara ‘ya'yan annabi Ibrahim ai ba su ne ‘ya'yan annabi Yaƙub ba, annabi Yaƙub daban, annabi Ibrahim daban. To da annabi Ibrahim ya wa ‘ya'yansa wasiya, shi ma Yaƙub sai ya wa nasa wasiya. Kaga sai zama wasiya ta zama guda biyu ko? Wasiya annabi Ibrahim zuwa ga ‘ya'yansa, ‘ya'yan nasa su ne Isma'ila da Ishaqa. Shi kuma annabi Yaƙub shi ma ya wasiya ga nasa ‘ya'yan, su da su goma sha biyu annabi Yusuf da ‘yan uwansa su goma sha ɗaya. To sai Allah ya gaya mana ta annabi wato shi Yaqub din to shi annabi yaqub da yazo mutuwa duk sai sa aka tara su yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha istafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini wanda duk Allah ya bashi musulunci ya zaba musu addini wata batu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ko ma kana lana an nushrika billahi min shay saboda haka yace inna Allah hastafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini wannan addinin zababbe ne daga Allah saboda Allah ce inna ad-dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci inna Allah hastafa lakum ad-din ma'ana Allah za wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min as-salihin min al-khasirin wa man yabtaji ghayra wa fil akhirati min al-khasirin wanda yabi wani musulunci Allah ba zai karba masa ba kuma ranar alkiyama zai tashi cikin tababbu kuma wani guri yace wa rabitu lakum al-islam dinan اليوم إسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ce na yadda musulunci ya zama addininku ashe wanda ya rike musulunci shine ya tsira man yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ta'ala yake nufin ya shiryar da shi sai yalwata kirjinsa kawai ya ji cewa bari ya je ya musulunta irin masu zuwa su musulunta sai ka ta mamaki to me yasa ya zo musulunta shirya ce kawai daga Allah shirya ce daga Allah kamar da annabi yana zaune sai wani ya zo ya ce zan musulunta kenan ya bashi musulunci afaman shara Allah afaman shara Allah sudaw lil islam fa huwa ala nurin min rabbih wanda Allah in yalwata kirjinsa ga musulunci to shi yake kan haske daga wajen Allah kuma yace يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kada ku mutu sai kuna musulmi inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladzina wannan wasiya din da annabi yaquba yayi ma ƴaƴansa mu ma Allah sai mana irinta ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani irin wannan kira Allah ya yi wa musulmi shi a gurare 89 a cikin alkur'ani akwai wanda ya littafi akan ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu ya kawo su guda 89 ya kira su ne da atir rahman ila ibadir rahman kiran Allah ga bayinsa ya ku masu imani Abdullahi dan Mas'ud yace da mun ji aya ta ce ya ku masu imani sai mu karkade kunnuwan mu mun san ko dai wani abu ake so a sa mu yi a cikin yin akwai alheri ko wani abu ake so a hana mu in mun hannun ma akwai alheri da haka komai aka ce mu yi akwai alheri a cikinsa to da haka yace ittaqullah haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah mafi cikar tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kuma ki ce rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kun ga annabi Yusuf tare da baiwar da Allah ya masa na annabta amma yana roƙon Allah tawaffani musliman daka ashe in ka roƙi Allah ya karɓi ranka kana musulmi wato koyi kai da annabawa kuma wasiyar da Allah ya maka ce wato ka faɗa rabbana afrij alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ka ka kwararo mana haƙuri kuma ka karɓi ranmu muna musulmi to ashe musulunci shi da babban hanya da in Allah ta'ala to haka nan lokacin annabi isa shi ma dai musulunci aka kira addininsa wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun ya ahli al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun in sun ba da baya ku ce to ku zama shaida mu muna nan a musulunci in ku yahudawa kun ki musulunta in ku nasara kun ki musulunta in ku maguzawa kun ki musulunta to ku taho mu rike kalma da ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun ce a'a Allah ya ce to ka ce ni dai na miƙa wuya din ni na riga na bi in ku ba za ku bi ba ya rage naku don haka wannan wasiya ce da wato annabi ibrahim ya ma ƴaƴansa annabi isma'il da annabi ishaqa haka nan shi ma annabi yaqub ya wa nasa ƴaƴan ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din allah ya zaba muku addini fala tamutunna kada ku mutu illa wa antum muslimin sai kuna musulmi ne ma'anan kaka mutu to ai mutuwa akan musulunci ba daga gare ka bane daga Allah ne ko shigar da kai musulunci daga Allah ne karɓar ranka a musulunci ma daga Allah ne yasa ni malami ya addu'a yace ya Allah ban san za ka yi ni musulmi ba kawai ni'imar ka ce kai ni musulmi to tunda ba ni na roƙe ka kai ni musulmi ba har ka yi ni musulmi to yanzu ina roƙon ka wani abu tunda ka yi ni musulmi to ka banna a ciki har mutu kaka fitar da ni kaka sa ne abin da zan fita kaga wannan wato hikima ce cewa lokacin da za a yi ka musulmi ba shawara aka yi da kai ba kawai ka tsinci kanka ne musulmi to tun da ka tsinci kanka musulmi falala ce daga Allah sai kai wa Allah godiya da yayi ka musulmi sannan ka roƙi Allah ya ɗauki ranka kana musulmi to musuluncin nan yana da ban mamaki yadda za ka san daga Allah yake a ka ɗauki annabi Nuhu da ɗansa da annabi Ibrahim da babansa wannan ya isa aya wannan annabi ne wannan annabi ne wannan ɗansa ba musulmi ba wannan babansa ba musulmi ba da masu cewa babansa ne na haihuwa da masu cewa ƙanin babansa ne ko babansa ne to me bambanci da wan babanka da ƙanin babanka shi ma dai babanka ne gashi anan annabi Isma'ila an sa cikin iyayen annabi Yaqub wata ba su millata abai Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ko kaga Isma'ila ya shigo ammi ne ya shigo balle ma ba wani ruwaya da ta nuna cewa ba babansa bane babansa ne wannan Allah ya nuna mana cewa musulunci wani abu ne na Allah ba na mutum bane da na mutum ne sai a ba wanda ake so a ba wanda ba a so to amma Allah dan ya nuna nasa ne kuma shi yake bayarwa sai ya ba da ya hana uba ya ba uba ya hana da ya ba mace ya hana miji ya ba miji ya hana mata ya ba mata ya ba ɗa ya ba uba ya hana miji ya hana mata ya hana uba duk waɗannan misalan kuma sun zo alƙur'ani misalin inda aka ba ɗa ba a ba uba ba shine annabi ibrahim da babansa azara iz qala li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kuma yana cewa ya abati lima ta abudu ma ya abati la ta abudu shit ya abati babana babana ka ce ba babansa bane to waye babansa ga qur'ani ya ce babansa ne kai kuma ka samu masa wani baba da ba akara makallahu ka bawa Allah lamarin sa kawai ka fita sha'anin Allah ba a masa dole ba a tilasta shi ba kuma a yi masa hukunci cewa dole sai yayi kaza baya haka shi haka Allah ya tsara kuma yace sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema maka gafara Allah wa ma kana istighfar ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim kun ga anan jarabawa ce to shi kuma annabi nuhu shi kuma za ka jarce shi da ɗa yace ya gunayyir kan ma'ana ya kai ɗana zo mu hau jirgi ne ba abin da ya fi sauki irin zo mu hau jirgi in Allah ba ka kangararren ta ka shiga uku zo ka hau jirgi ne cuta a ciki kuma fa ruwa ake zo ka hau jirgi amma da yake ba mai tsira ba ne sai ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma baba ba zan hau jirgin ba me za ka hau ɗana zan hau dutse ya asimu ni min alma in na hau dutse can kololon dutse to ruwa ba zai kai ba yace ina la asimu al yawma min amrillahi illa ma yau fa ba wanda zai tsira to kun ga anan wato wannan sannan ka dauko fir'auna da matarsa kaga fir'auna kangararre ne dan wuta ne shi yace ana rabbukum la ala yace ma alimtu lakum min ilahin gairi amma matarsa asiya bintu mazahim fa musulma ce in ka dauki annabi nuh shi kuma kaga shi annabi ne wa inna lutan la minal mursali amma ma tasafa kaga kangarariya ce wa qila dakhula an-nar ma ad-dakhilin da mata annabi lut da mata annabi nuhu za a ce su shiga wuta da masu shiga ka gani sannan ka ɗauko a abu lahabin da matarsa ummu jamil kaga dukkan su kafirai ne kun kuma ka ɗauko zakariya da matarsa dukkan su musulmi ne kun ga anan Allah ya ba miji da mata can ya hana miji da mata can ya ba da bai ba uba ba can ya ba uba bai ba da ba can ya ba miji bai ba mace ba can ya ba mace bai ba miji ba duk ga shi alqur'ani misalan da haka yace fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi to nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana malam idan mutum ya fara kasuwanci da jarin da bai kai nisabi ba a yaushe ya kamata ya fara fidda zakka a lokacin da jarin ya kai nisabi wannan shine shekara kudinsa in shekara ta zagayo sai ya fitar da zakka a lokacin da kudin ya kai nisabi ne in shekara ta kewayo ko ka lokacin da ya fara kasuwancin to shine kauli biyu da malamai suka yi wasu ka ce a misali yanzu ka fara kasuwanci da dubu ɗari biyu yau ka fara kasuwanci da dubu ɗari biyu shekara da ta zagayo rana ita yau sai koma miliyan ɗaya da rabi to a lokacin za ka yi zakka ko ka sai lokacin da ya zama miliyan ɗaya da rabin daga nan ne ka mallaki nisabi sai shekarar nisabin ta zagayo ko ka lokacin da ya cika nisabi ƙauni rajihi shine ana fara lissafi ne daga nisabi in ka mallaki nisabi wannan shine shekara fara zakkarka so in shekara ta zagayo nisabin na nan sai kai masa shekara amma ba a sai kai masa zakka ba a lokacin da ka ganka da nisabi kuma lokacin da ka fara kasuwanci ba da nisabi ka fara ba lokacin da kuɗin suka kai nisabi to wannan shine shekarar zakkarka wasu kuma suka ce a'a lokacin da ya kai nisabi kaga ya kai daidai da nisabi to a lokacin sai kai zakka to wannan shekarar da ya kai nisabin ita za ka mai kuma shekarar zakkarka duk sanda shekara ta zagayo kaga yana nan a nisabi sai ka fitar da zakka wannan kaulin kuma yafi karfi ta wajen hujja malam wai idan mai ciwon farfadiya ya fadi sai yayi wanka ya wanke kayansa in akan tabarma ne ko katifa ma sai an wanke ko da bai fitsari ba in jiwa ba wanda ya faɗi wannan mai farfadiya idan ya fadi yana azumi to azuminsa ya kare idan ya farfado zai rama ko ba zai rama ba fatawar abdullahi dan umar a cikin muwadda wanda shi ma yana cikin masu yin farfadiya to duk sanda ya farfado sai ya ci abincinsa ko baya rama azumin ranar sai ya dauka kamar wani jinsi ne na hauka ya fado maka dan haka wanda ya fada cikin hauka kaga takalifi ya sauka daga kansa in ya farfado sai dai ya sake yin wani aikin kuma wanda yake na wannan ranar ya wuce da salloli ma baya rama sallolin ranar saboda ya ci an dauke alƙalami mutum uku mahaukaci sai ya hata ya fika sai ya farfado da kuma mai bacci sai ya tashi da kuma yaro sai ya balaga malam mahaifiya tana tana yawan karanta alkur'ani musamman a wannan watan to yanzu ta rasu ko zan iya karanta alkur'ani in ce Allah ya bata ladan sai dai kai sadaka sadaka aka fito in ka karanta qur'ani kai za a ba ladan amma kai sadaka sadaka tana karban wakilci sai ka dinga ciyar da masu azumi kullum ka dinga ba mutum uku ko hudu sahur da buɗe baki ka ce ladan sahur din nan da buɗe baki duka a kai wa mahaifiyarka amma bayar da kyautar karatun qur'ani akwai sabanin malamai kan zai kai ko ba zai kai ba domin kai karatu naka ne ko to zai kai ko ba zai kai ba wasu malamai sun ce eh zai iya kaiwa tunda kayanka ne na lada ka ba da ladan ga wani wasu ka ce a'a amma ita sadaka ba sabani to kai abin da ba sabani yafi kai abin da yake akwai sabani dan wataƙila dalilin masu cewa ba zai kai din ba in yafi karfi ka kai asara abin da kai tunda ka bata amma in kai sadaka kai rijiya ko kai masallaci ko kai ka sai qur'ani ka kai masallaci ko kai abinci kace abincin nan duk wanda ya ci Allah ya kai wa mafiya ta ladan to wannan babu sabani akan za ta samu wannan shine sadaka jariya malam an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan raka'a 11 ba a kowane dare to ko hakan ya haramta yin sama da hakan ne sha akai bai taɓa ƙarawa ba amma ya hana a ƙara shi ya ɗauki wata sunna tasa yake raka'a goma sha ɗaya amma ya hana mutane su ƙara a kan sha ɗaya shine shekul isla ibn taimiya ya ce sahabbai ba su fahimci wannan hadisin a matsayin cewa annabi ya taƙaita nafilar dare a sha ɗaya ba domin a cikinsu akwai masu yin ishirin kuma sahabbai ne akwai masu yin talatin kai akwai ma mai yin raka'a ɗari raka'a ɗari yake kullum akwai mai yin sittin akwai mai sha biyar akwai mai yin ɗaya ma ɗaya ta yake kullum amma fa izu talatin yake a cikin ɗayar yawwa in ya tsaya cak sai ya yi izu talatin cir in ya fara daga bakara to sai ya zo ƙarshen kahafi sannan zai ruku'u don kaka ce a kaji wata ɗaya mai sauƙi to ɗayan shi zungureriya ce yawwa za ka yace sahabbai a ruwaito suna yin abu daban-daban yace in kuwa za ka yi sha ɗaya to sai dai ka ɗauke ta da siffofinta guda hudu domin adadin sha ɗayan kuma annabi ya haɗa ta da siffofi guda hudu amma kullum mu rigimar mu akan sha ɗayan muke yi ba ma magana akan kaifiya da hutun da dawam annabi yana raka'a goma sha ɗaya amma fa kullum yake yi ba sai ramadana ba mu kuwa rigimar mu da a ramadana ce tun ramadana ya wuce ba mai ƙara tambayar ka zan yi sha ɗaya ko wani rabonsa da sha ɗayan tun ramadanan da ya wuce ko ba zai sake ɗauko rigimar ba sai ramadana ya zagayo to shi annabi kullum ne yake yin sha ɗaya in ya makara bai ba sai in sha biyu da rana kaga kenan in kana son kai koyi da wannan sunna ta sha ɗaya sai dai ka dinga yi kullum domin wanda kake son kai koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine abun koyi shi kullum yake sha ɗaya sannan na biyu ɗun ɗun annabi yana yin su dogaye ya yi bakara ya ali imrana a raka'a ɗaya kafin a shiga ta biyu kuma a ga me zai a ciki kaga akwai ɗun sannan ga husn ga kyau karatun a nutse yake a hankali in ma kana da alƙalami a basu zaka iya rubutawa sannan duk da ya wuce ayar azaba sai ya tsaya yayi addu'a Allah ya tsare shi azabar duk da ya wuce ayar rahama sai ya tsaya ya roƙi rahamar din da ya wuce ayar aljanna sai ya tsaya ya roƙi aljannar kaji uku adad husun tul dawam sufofi guda hudu sannan kuma shi kadai yake yi shi ba jam'i yake ba shi kadai yake yi yayi wa sabai jam'i na kwana biyu daga nan da ƙara fitowa ba babu inda annabi yayi sha ɗayan jam'i amma sahabbai lokacin Umar an ruwaito suna ashirin an ruwaito suna sha ɗaya malamai sun wasu rinjaye da ingancin na sha ɗayan wasu rinjaye da ingancin na ashirin ɗin wanda shine mazhabar Imam Ahmad a Saudiya yanzu zaka ga ana yi raka ashirin ne kullum to kaga idan mutum zai ɗauki wannan adadin wanda kuma annabi bai ce kakkai sama da haka ba bai ma yi magana a kai ba wannan ma ba shi annabin ya faɗa ba na na Aisha ce take rawaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kari akan raka'a goma sha ɗaya sannan kakka tambayi tsawon su kakka tambayi shan su kuma kullun yake yi kaga sufofi hudu ta faɗa ad-dawam wal adad wal husn wa tul wa kuma har yana yin sa ne shi kadai shine siffa ta biyar to abin da yasa shi annabi ya dauki wannan shi an tilasta shi yayi ne shi annabi yin qiyamul layl wajibi ne akan sa qumul layla illa qalila amma da sahabbai suka zo suka tambaye shi wani ya tambaye shi ya zan sallar dare me annabi yace masa sai ce salatul layli masna masna me ma'anan masna masna kayi ta yin biyu kayi ta yin biyu kayi ba wai kai biyu ba a biyu biyu biyu biyu za ka ta yi sai ce fa idza khashiya ahadukum subha idan ka ji tsoron asuba za ta keto falusalli wahidatan tutiru lahu ma qad sallah tutir lahu ma qad salla kaga bai faɗa da ji ba idan kai ta yin biyu kai ta yin biyu kai ta yin biyu idan ka ji tsoron alfijir zai keto to sai kai maza kai daya sai ta zame maka wutiri inda ka yi goma wannan sai ta zamo sha ɗaya in ka yi ashirin wannan sai ta zame maka ashirin da ɗaya in ka yi talatin wannan sai ta zama talatin da ɗaya in ka yi arba'in wannan sai ta zama arba'in da ɗaya in ka yi hamsin wannan sai ta zama hamsin da ɗaya amma wannan duk sallah ce da mutum zai wa kansa sai shekul islam ibn taymiya a cikin fatawa yace akwai ɗulul iyam akwai kasaratu sujud ita sallar dare biyu ce akwai raka'o'i da yawa akwai raka'o'i kaɗan yace misali mutumin da ya raka'a biyu kowace awa ɗaya raka'a biyu ce amma kowace awa ɗaya a awa biyu ya raka'a biyu wani kuma sai ya zo ya raka'a goma sha ɗaya a awa biyu in ka dubi tsawon lokacin lokacin su ɗaya ne amma wannan biyu yayi wannan kuma sha ɗaya amma duk lokacin ɗaya ne awa biyu biyu ne to ne fulada ne raka'a biyu a awa biyu ko ne raka'a goma sha ɗaya a awa biyu ita in ka dubi ɗunin ƙiyam daɗewa a tsaye in shi aka fi so to wanda ya raka'a biyu a awa ɗaya fulada idan kuma kasaratu sujudi ake so yawan sujjada ake so to wanda yayi raka'a goma sha ɗaya ai yayi sujjada ashirin da biyu wancan kuma yayi sujjada hudu in za a duba yawan sujjada wannan ya fi lada in za a duba yawan daɗewa a tsaye wannan ya fi lada to me ake karantawa a tsaye ake daɗewa me ake karanta a sujjada idan ka duba abin da ake karantawa a tsaye to qur'ani ne kaga kenan tsayuwa ta fi sujjada in an kalli me ake karantawa a ciki idan kuma an kalli sujjadar to sai kaga sujjada ta fi tsayuwa amma abin da ake karantawa a tsayuwa kuma ya fi abin da ake karanta a sujjada domin a sujjada tasbihi kake amma a tsaye kuma karatun qur'ani ake da mai karatun qur'ani da mai tasbihi wa ya fi lada da karatun qur'ani tunda magana Allah kai tsaye kake karantawa to shi yasa aka hana ka karatun qur'ani a ruku'u aka hana ka karatun qur'ani a sujjada domin kakka hada masu girma guda biyu shi tsayuwa sai aka bar masa qur'ani shi kuma ruku'u da sujjada sai aka bar masa tasbihi da addu'a to mutumin da ya sujjada da yawa da wanda ya doguwar raka'a kuma lokacin ya zo daya to wasu malamai sun ce dulul qiyami yafi wasu ce kasaratu sujudi yafi domin kowanne annabi ya yabi dulul qiyam din kuma ya yabi kasaratu fa inni ala nafsika bi kasaratu sujud saboda haka wannan mas'ala ce ta ijtihadi bai kamata mutane su dinga jingina mutane in mutum yayi raka'a fiye da goma sha ɗaya ce yayi bid'a ba yayi bid'a a ina bayan ga sahabbai nan tili suna yi in ka duba cikin nail al-awsar za ga ya hakaito sahabbai gashi nan suna yin fiye da sha ɗaya suna yin ƙasa da sha ɗaya ko ba wanda yace ma wani yayi bid'a shekul islam ibnu taymiya ba inda yace wani yayi bid'a duk malaman saudiya ga baki ɗayan su manyan ba wanda yace an yi bid'a to kuma ya zaka zo ka kuma wani sha ɗayan ma fa da ramadan ya wuce ya daina kuma sha ɗayan ma fa irin mai summa nazarce eh akwai wani limami a goma shi sha ɗayan yake amma sha ɗayan da ayoyi goma sha ɗaya raka'a farko wala balin amin summa nazar Allahu akbar in yar tashi raka'a ta bi wala balin amin summa abasa wa basar raka'a summa adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'sar Allahu in hadha illa qawl al-bashar ka utlihi sakat gaba ɗaya sallah a minti goma an gama kuma cika ake sunan limamin fijo fijo malam ga gudu wani kuma zai raka a goma sha ɗayan amma daga alamtara kaifa zuwa nasili raka a farko alamtara kaifa raka a ta biyu li ilafi a ra'aita har ƙarshe raka a ayoyi goma nan wani kuma zai raka a goma sha ɗayan amma ko ce izu ɗaya daga suratul aqaf za a faro a zo min aljannati wan nas shafi ɗari warƙa hamsin zai raba ta kowace a yi izu ɗaya kaga izu goma wani kuma daga wala tujadulu zai faro dukkan raka'a ai mata izu biyu saboda haka izu 20 ake yi kowace raka'a izu biyu wani kuma zai yi izu 60 kowace raka'a izu izu izu shida ta izu goma akwai sabon da suka ce limamin mu sai ka nemi sanda ma ka dogara saboda gajiya kowa da sanda sai yake zuwa masallaci in ka gaji ka gaji ka ji zaka faɗi sai ka sa sanda ka dan dan rage kaga wanda al'amari na nafila aban mutane kowa ya kwashi abin da zai iya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك sai gobe ruwa ake ruwa ya zo ina ji hadari